ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فقد خرج الإمام أحمد عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون فأكبت طائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غره حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو ولستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم باحق بها منا نحن احدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا ان يصيب العدو منه غره واشتغلنا به فنزلت قول الله تعالى يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ايها المسلمون فاننا ناسف كل اسف ونحزن الحزن الاميق ان تكون بين الامه المسلمه شتات وشقاق كل بسيف حاد يهاجم على اخيه من كل فج ومطلع ولا يبالون بقول الله تعالى واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين فتعين على الامه المسلمه ان تحافظ على كيانها ومقومات عزها ونصرها واعلموا ايها الاخوه الكرام أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه الإمام مسلم أيها المسلمون الإسلام يوجه أتباعه إلى خير السبل ويرشدهم إلى ما ينفعهم, ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم ويهديهم إلى أقوم طريق ومن هذا المنطلق حث الشارع إلى الأناة والحلم وفي الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان رواه البيهقي في التأني السلامة لأنه يعطي الإنسان فرصة التفكير في الأمور ووزنها بميزان دقيق على مهل وتبصر وتقدير ما يترتب عليها من أثر كي لا, يك... كي لا يقع مآزق محرجة وفي العجلة الندامة لأنها من الشيطان والشيطان لا يقود المرء إلا إلى مواطن الشر والهلكة كما قال الله تعالى إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فعجلة الرجل في اتخاذ القرار تذهب بوقاره وهيبته وتتسبب في خسائر وتتسبب فيها الخسائر لا يعلمها الا الله فقد يخسر الانسان دينه وقد يخسر ماله او منصبه بل وحتى يخسر, يخسر نفسه بسبب استعجاله عدم تأنيه هدانا الله وإياكم إلى صراط مستقيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم وبعد يا أيها مسلمي muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya azurta mu da rayuwa zuwa wannan yini ta juma'a yau a yau muna ashirin da hudu ga watan biyu a ƙidayar miladiya wanda a ƙidaya na addinin musulunci kuwa yau mun shiga uku ga watan sha'aban a hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wannan wata na sha'aban wata ne wanda yake yana da daraja kwarai domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana yawaita azumin nafila a cikinsa hadisai da dama hadisun na na aisha da na na ummu salama da waɗansu daga cikin matayen annabi sallallahu Alaihi wasallama da waɗansu daga cikin sahabbai sun ruwaito cewa manzan Allah kan yi azumi a ciki kamun ma yakan azumci watan sha'aban gabaki ɗayansa sai ɗan kaɗan a wata riwaya aka tambi annabi sallallahu alaihi wasallama me yasa kake yawaita azumi a watan sha'aban ya ce saboda wata ne da ke tsakankanin rajab da ake girmamawa a jahiliya da ramadan da take da kima da daraja a musulunci wannan ke bayuwa zuwa ga mutane suna yawan sha'afa da watan sha'aban manzan allah ya ce sallallahu alaihi wasallama shi yasa nake azumtan wannan wata na sha'aban kuma a cikin watan sha'aban manzan Allah sallallahu Alaihi ya yi bayanin cewa Allah yakan kallo bayansa sai ya gafarta ma gabaki ɗaya musulmi amma banda mutum biyu mutum na farko da Allah bai gafarta masa shine mushiriki duk wanda ke shirka da Allah yana haɗa Allah da wani ta kowace irin ƙofa da kowane irin manufa Allah subhanahu wata'ala ba zai gafarta masa ba mutum na biyu shine almushahin wanda ke da ƙiyayya da gaba da wani daga cikin musulmi malaman musulunci suka yi bayani cewa wannan hadithi zai fara sauka akan masu ƙiyayya da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya sauka akan ni ko kai da haka duk wanda ke bin tafarkin shi'a ba shi daga cikin wanda Allah ke gafarta musu hakanan duk wanda ke da ƙiyayya da gaba da wani mummuni daga cikin mummunai musulmi daga cikin musulmai ba tare da wani dalili na shari'a ba shi ma idan Allah subhanahu wataala ya tsinkayi bayi a watan sha'aban ya gafarta musu shi ma ba zai samu gafara ba sannan ana iya yin wannan azumi daga nan har jim kaɗan kafin shigowar watan ramadan kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai ga wanda yake da macen tadansa ne ya azumci ranar litini ko alhamis idan ya faɗo kwana ɗaya kafin ramadan ko kwana biyu yana iya azumtan abinsa to muna fatan Allah maɗaukan sarki ya azurta mu da bin wannan sunna ya samu rayar da wannan sunna kuma ya karɓa daga gare mu babban abin da wannan khutuba za ta tattauna a kai la'akari da cewa yau ne jajibarin zaɓe da najeriya ta zaɓa cewa za ta gabatar a ranar asabar wanda ya dace da 25 ga watan biyu shekarar nan ta 2023 to yana da kyau mu ɗanyi makan tsokaci a gurguje kuma a takaicen takaitawa domin kar mu je mu faɗi gaɗe a giciye ko kuma mu je mu rabi da masoyi na haƙiƙa na gaskiya saboda wani masoyi na wacin gadi ko kuma wani masoyi mai roman baka hadisi ya tabbata a cikin musnan al'imamu ahmad bin hanbal daga babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ubada ɗan samit yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama cikin yaƙe-yaƙen da muka halarta akwai yaƙin badar ya ce lokacin da muka je yaƙin badar sai musulmi suka kasu gida uku ɗaya daga cikin musulmi suka shiga fagen fama su ne aka yi gumurzu da su da kafirai suka soka aka soke su suka sara aka sare su har aka kai ƙarshen yaƙi wannan su ne kashin musulmi na farko kashi na biyu su kuma aikin da aka ɗora musu shine ku tsaya idan kun ga an fatattaki kafirai an ruguza su an karya ƙarfinsu sun tsere sun gudu sun ba da baya to ku kuma aikinku shine sai ku je ku tattaro ganima sai ku tara shi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutane na uku kuma aka ce ku kuma aikinku shine ku ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kariya ku tsaya kusa da annabi ku ƙure ido ku kasa kunni ku buɗe idan ku da kyau kar ku yadda ko ta kowace irin ƙofa wani abu ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama to hakan kuma aka yi har ya zuwa lokacin da Allah ya ba da nasara ya ba da galaba musulmi suka danna kafirai aka fatattaki kafirai to da dare ya yi sai kuma duk aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka fara tattaunawa to yanzu wannan ganiman da aka samu nawa ne ne waɗancan mutane kashi na farko suka ce ai mu muka fafata da kafirai mu muka ɗanɗana kuɗa har sai da muka karya ƙarfinsu da izinin Allah muka fatattake su da aka ganima ta mu ci mu ne za mu tafi da ganima waɗanda kuma suka tattaro ganimar suka ce a'a ai mu ne muka tattaro ganiman muka bi kwararo-kwararo saƙo-saƙo duk inda wani dukiya da kafirai suka zo da shi wurin nan sai da muka bi muka ɗauko muka tattara shuri ɗaya da haka wannan ganima ta mu ci mutane na uku suka ce ku dai kun faɗa abin da Allah ya hore muku to mu da muka kiyaye manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa wanda muka ba shi kariya muka ƙora ido a kansa ba mu yadda wani abu ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mu muka fi cancanta a kawo mana wannan ganima ganima ga baki ɗayanta ta muci to lokacin da suka samu wannan saɓani sai sayyidina ubada bin, bin samit yake cewa sai Allah ya kwace al'amarin ganiman gabaki ɗaya a hannunmu sai ya mai da shi a hannun Allah da manzansa shi ne sai ya saukar da faɗinsa ya tsalo na ka'anil amfal suna tambayanka dangane da ganima da aka samu a dukiya a wurin yaƙi ya za a yi da shi sai ce ƙulil amfalu lillahi war rasul ka gaya musu cewa ganiman nan ta yaƙi dukiyar Allah ce dukiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ku gabaki ɗaya jama'an nan guda uku ba wanda ke da rabu a ciki sai Allah ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu zata bainakum ku shirya ku daidaita tsakankaninku kada ɗan ƙanƙanin abu na maslaha da roman duniya ya zo ya raba kanku wa atiullaha wa rasulahu ku ci gaba da da'a ga Allah ku ci gaba da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuna da'a ga waɗanda suke gaya muku saƙon Allah da saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama in kuntum mu'minin amma da sharɗi in ku mummune ne in kuma kun yadda ku fasikai ne shikenan kowa sai ya je abin da ya ga dama amma in dai ku mummune ne to ku da'a ga Allah ku da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan hadisi mun kawo shi ne da manufar cewa gobe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu da za a gabatar da zaɓe cikin izinin Allah sai dai kuma abin da Allah ya so to kai ƙoƙari kai bakin ƙoƙarinka kar ka yadda ka saba da ɗaɗɗan masoyinka wanda kun taso kuna fafutukan addini tare kuna fafutukan rayuwa tare waɗansu daga ciki ‘yan uwan juna ne ‘yan uwa na jini waɗansu ‘yan uwa ne na maƙwabtaka’ waɗansu ‘yan uwa ne a fagage na neman arzikin Allah da kasuwanci kai waɗansu kawai kana ganin su ne ka ɗaga musu hannu kai musu sallama su ɗago maka hannu su yi maka sallama to kada ka yadda kayan da ba taka ba ta zo ta raba ka da masoyinka na dindindin masoyinka na asali masoyinka na duniya masoyinka na lahira babban dai masoyinka kamar yadda muka ce akwai jini akwai kuma makwabtaka akwai malanta da ɗalabta duk wanda ya karantar da kai addini ko ya karantar da kai wani ilimi na zamani masoyinka ne kar ka yadda guguwar siyasa ta kada ka je ana cewa ba sani ba sabo a shafa mu ido bula a ɗauki mataki na rashin mutunci a zagi wanda aka ga dama a ci mutuncin wanda aka ga dama a tozarta wanda aka ga dama ta ƙarƙashin siyasan da yake ƙila gobe-goben nan kana jin ɗan takarar da kake mara ma bayan yana iya barin jam'iyyar da kake mata wannan ɗin ya koma ta jam'iyyar ya ba da kai wannan ya faru a ƙasar nan ba ɗaya ba biyu ba uku ba kana iya ka kai kanka ga hallaka ko dai jininka ya salwanta wani lokaci ma akan kai ga salwantar rai mene za ka gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala idan dai sahabbai sun samu saɓani a fagen yaƙin musulunci yaƙin da yake daga nan musulunci ya fara ɗaukaka kuma ba zai tsaya ba daga nan hattashin alƙiyama mutanen da Allah ya dube su ya ce ku je ku yi duk abin da kuka dama a duniya na gafarta muku saboda irin yadda suka ba Allah goyon baya suka miƙa wuya ga Allah da manzansa Allah maɗaukakin sarki ya ce ku je ku duk abin da ko ga dama na gafarta muku tun daga ranar da suka yi yakin badar amma duk da haka sai da Allah ya musu faɗa ya ce fattaqullaha wa aslihu zata bainakum to me kake ji a babin demokradiyya kafiran tsari kafiran tsari kafiran da ke cin mana rayuka take cin mana dukiya take cin mana lokaci take cin mana mutuncin masu mutunci take ɓata tsakankaninmu take gwara kawunanmu ta sa mu kasa gaba mu kasa baya har ta sanadiyar demokuraɗiyya akwai wanda suka fito suna aibanta malamai suke zagin su wallahi tallahi naman malamai guba ne duk wanda ya ci wannan naman billahi allazi la ilaha illa huwa sai mishi tasiri ko a farkon rayuwansa ko a ƙarshen rayuwansa ko a cikin kabarinsa ko a filin tashin alkiyama malamai su ne fitillan al'umma kamar yadda kake kallon taurari a sama haka nan mala'iku mutanen sama suke hango malamai a ƙasa ko ba su yi ƙima a wurinka ba to sun yi ƙima a wurin Allah sun yi ƙima a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na ji malam mai fari khutuba yana faɗin hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun da malami da wanda ba malami ba za su yi ɗaya ba za su yi ɗaya ba an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ga wani mutum mai ibada duk wani nau'in ibada da ka sani na sarari ko na ɓoye yana mai da hankali a kai amma shi ba malami ba ne ga wani malami shi kuma in ka tsama wajibai to shi ka salalle ne wanne ne fi daraja a wurin Allah manzon Allah ce ai malamin nan ya fi wancan mai ibadan a wurin Allah kamar fifiko na da mafi karancin daraja a cikin ku ko sahabbai haka bambanci ke tsakankanin wannan malami da wancan mai ibada amma ba ilimi da haka malamai suna da alfarman da yake sun ɗaran matsara sun fi ƙarfin a fito ana ɓata su ana aibanta su duk wanda ke wannan to ɗan saƙon shaiɗan ne shaiɗan ne ya izo shi domin ya ɓata gaskiya saboda in ya ɓata gaskiya ƙarya ta samu gindin zama da haka sai mun yi taka tsantsan wannan shine tsokaci na farko tsokaci na biyu jama'a mu yi da gaske ganin cewa ba mu kutsa cikin mutuncin 'yan uwanmu ba wanda mun sha yin khutuba akan mutuntaka al'arab mun sha yin khutuba akan wannan in ma ka rasa abin da za ka yi ka samu katafarin zunubi a wurin Allah to ka rika shiga cikin mutuncin ɗan uwanka musulmi ka rika shiga cikin mutuncinsa ka fada cikin aibi mafi girma a rayuwanka wanda yake kuma Allah baya gafarta irin wannan laifin har sai wanda ka kutsa cikin mutuncinsa ya gafarta maka to mita ka tsantsan kar mu fada cikin mutuncin musulmi ka je ashe duk sallolin da kake yi tsawon shekara goma ashe waɗannan da kai ta ɓatawan su za a yanyana maladan sallar ranar tashin alkiyama kai ba ka da rabo a cikin sallar da kake a duniya da wannan fitowa sallan asubahin duku-duku da wannan in an gama magriba ka zauna kai ta lazimi zuwa isha'i duk ashe ba ka da rabo a cikin wannan ba kai za ka amfana da shi ba abokin mu'amalanka a rayuwar duniya shine zai amfana da shi kai kuma ƙarshe ƙila wutan jahannama za ka faɗa saboda mutuncin musulmi da haka wannan abu na biyu kenan mi bakin kokari mu kwatanta faɗin Allah subhanahu wata'ala wa atiu Allah wa rasulahu ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah wala tanaza'u kada ku samu saɓani ku kyakkece ku kyakkece wannan na sukan wannan wannan na sukan wannan fatafshalu sai ku tarwatse wa tazhaba hukum karfin da ake gani na kuma ko al'umma musulmi sai sai ya tafi musulmi ana son ku dunkule ne ku haɗa kai musulmin bangon duniyan gabas ya zama yana da alaƙa da musulmin bangon duniyan yamma amma kuna samun saɓani a wannan ba kaza ba wannan ba kaza ba shikenan wata zahabari hukum sai ƙarfin ku ya salwanta Allah ce wasbiru a cikin al'amarin haɗin kan musulmi akwai fa wahalhalu da yawa akwai cutarwa da yawa waɗansu za su rasa maslahohinsu da yawa ko na daraja da suke da shi a da ko na matsayi da suke da shi a da kai wani lokaci ma dukiyan da kake da shi in ka yadda musulmi su dunkule su tafi bai ɗaya to kana iya rasa waɗannan abubuwan shi yasa tun kafin aje da nesa sai Allah ce wasu biru to amma fa ku yi haƙuri wurin haɗin kai da dunkulewan al'umman musulmi ka a rarraba akwai wahala to wasu biru inna Allah ma'as sabirin in kuka yi haka nan Allah zai zama tare da ku da haka dole mu bi abin nan a hankali mu ɗauki salo na rausasawa da rangwamtawa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa lallai shi rausasawa da rangwamtawa bai taɓa shiga wani abu face sai ya ƙawata shi duk abin da aka cire sauƙaƙawa da rausasawa da rangwamtawa a ciki manzan Allah ce sai abin nan ya ɓaci don haka mu zama muna da taka tsantsan da bin komi a hankali saboda manzan Allah cin hadisi ya ce atta'anni min Allah bi sannu sannu daga Allah yake wal ajalatu min shaitan shi kuma garaje da gaggawa daga shaitan ne mun yi khulba akan gaggawa da garaje wani lokaci can dan haka idan Allah ya asirta ka da bin abi sannu sannu zaka samu daman tunani mai zurfi zaka samu daman awo nagartaccen awo zaka samu daman bin abu sannu sannu za kuma ka samu haske za ka samu kuma dama da za ka iya kimanta abin da ya kamata ka kimanta abin da ya kamata a kusanto da shi a kusanto da shi abin da ya kamata a jinkirta a jinkirta amma fa sai in Allah ya baka natsuwa da bin abu sannu sannu tukuna in ko kai dan garaje da gaggawa ne to ka sani dama cewa garaje da gaggawa kofan shedan ne kuma shedan bai taba dora ka akan hanyar da zai amfane ka a duniya ko a lahira ba in ka ga ya ɗora ka akan hanyar da zai amfane ka a duniya to tabbaci hakika zai cutar da kai ne ranar tashin alkiyama sai ya gwammace ka samu duniya ko da za ka yi asarin gidan lahira to da haka mu bi sannu sannu jama'a akan al'amarin zaben nan kowa ya kasa kunni ya saurari malamai na Allah menene suka faɗi menene suka ba da fatawa ka ɗauki fatawan suka yi aiki da shi in ka yi wannan tsakankaninka da Allah Allah subhanahu wataala ba zai kunyata ka ba muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa a yi zaɓuɓɓuka lafiya a gama lafiya ya Allah abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana abin da muke iya Allah ka taimake mu Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah hannayen mu sun ɗaukaka zuwa gare ka ya Allah mu dinnan kaskantattu ne muna neman izza daga gare ka ya Allah mu dinnan batattu ne muna neman shari'a daga gare ka ya Allah mu dinnan tsaraitattu ne muna neman tufata daga gare ka ya Allah wayau da dubara ta ƙare mana ya Allah tsini da wayau da dubara ya ƙare sai gare ka ya Allah kai mana kyakkyawan zaɓi na alkhairi ya Allah kai mana kyakkyawan zaɓi na alkhairi ya Allah duk wanda zaɓensa zai zama maslaha ga addininmu da rayuwanmu ya Allah ka zaɓen mana shi ko da ba shi muke so ba ya Allah wanda zaɓensa zai zama sharri ga addini zai zama sharri ga rayuwanmu ko shi muke so ya Allah kada ka zaɓen mana shi ya Allah ka daidaita al'amuranmu Allah ka daidaita al'amuranmu Allah ka daidaita al'amuranmu kada Allah ka mu da wayenmu ko dabaranmu shugabanninmu Allah ka musu jagoranci Allah ka dora su akan daidai Allah ka tsare su daga kure mu kuma Allah ka azurta mu da yin musu da tafarkin sunna wa sallallahu baraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka